wanda Allah ta'ala ya faɗa a littafinsa yana cewa yana ba da labari ya cewa kada rai gobe ta ce kai cona bisa sakacin da na yi dangane da jambulla to shine jambulla ɗin ma'ashirin nas tadabbarul qur'ana wafhamu ayatihi wanzuru ila muhkamatihi wala tattabi'u mutashabih ya ku mutane ku yi tadabburin alkur'ani ku fahimci ayoyinsa ku yi tsokace zuwa ga muhkaman ayoyinsa ku kiyayi karkuwar ku bibi rikirkitattunsa fa wallahi rikitattu shine abin da baku mutasha wanda aka yi tankace shi ne aka kama da abin aka kamanta wani abin da baku gane ba kar ku bibi wannan fa wallahi lan yubayyana lakum زواجره ولن يوضح لكم تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ومسئده إلي وش وشائل بعدده ومعلمكم أن من كنت مولاه فهذا علي مولاه وهو علي بن أبي طالب أخي ووصي وموالاته من الله عز وجل أنزلها علي يا متاني نار يتي نار تسيدو ya ce wallahi ba wanda zai bayyana maku tsawarwakin alkur'ani ya kuma maku sharhin tafsirinsa sai wanda yanzu zan ɗauko hannunsa in ɗago shi a inda ya zuwa inda nake nan in gwama dantsena da nasa in sanar da ku in ayyana muku cewa wanda duk na zama shine na zama shugabansa ne to ali ɗin nan shugabansa ne kuma shine ali bin abi talib ɗan uwana wasiyina biyayya gare shi ko shugabancinsa daga wajen Allah ne Allah ya saukar mini ma'ashirin nas inna aliyan wa tayyibina min wuldi humul thiqrul asghar wal qur'anu athiqrul akbar ya ku mutane ali da tsarkakan ‘ya'yana su ne thiqrul asghar wato ana cewa thiqil yana nufin zababben abu wani lokaci akan ce abu mai nauyi wato abin da ke riko da shi yana da wahala kowane kowane fasaran yayi ko dai ka ce thiqil yana nufin nafis ne zababbe ko kuma yana nufin abu mai nauyi ma'ana rike shi na da wahala to abubuwa nawaya ya guda biyu ko zababbun abubuwa biyu to karamin sikil din shine ali da tsarkakan ‘ya'yana nauyi kuma babban nauyi kuma sikirul akabar shine alkur'ani fa kullu wahidin mumbi'un an sahibihi wa muwafiqullah kowanne daga biyun nan sikirul akbar kenan da sikirul asgar mai ba da labarin ɗayan ne kuma mai muwafaka da shi ne wato ba su sabawa lam yaftariqa hatta yarda alayya alhawd ba za su biyun nan ba za su taba rabuwa ba har su gamu da ni a korama هم أنماء أمناء الله في خلقه وحكامه في أرضه سوني أمين تتون الله أهل تنسى كم سوني ما سوكمشي أكسنسى ألا وقد أديت تكسورا نيفا نائسر داما وما على الرسول إلا البلاغ المبين نائسر ألا وقد بلغت تكسورا نائسر أديت نا نا نا باير بلغت نائسر ala wa qad asma'atu najiyar ala wa qad awdahu nayi bayani ala wa inna Allah azza wa jalla qala wa ana qultu anillahi azza wa jalla ku saurara Allah ne ya faɗa ni kuma na faɗa abinda Allah ya faɗa ni ala innahu laysa amiral mu'minina ghayru akhi hadha ku sani wannan shi wato abinda Allah ya faɗa wanda ni kuma na isa ba wani amirul mu'minina in ban da wannan ɗan uwan nawa wala tahilu imratul mu'minina ba'di li ahadin ghairi bai kuma halatta sarautar musulmi ga wani ba baya na sai gare shi wannan da nasi a kalman amirul mu'minina duk wani wanda aka ambace shi tun daga adamu har zuwa hurin ƙaho in ba ali bane malƙwaya malƙwaya ba amirul mu'minin bane lahasha amirul mu'minin guda ɗaya ne rak ala innahu a- su- su- a- su- bayan bayan wannan su madaraba biyadihi ila adudi ali bin a- ali alaihi salam farafa'ahu sannan sai al- sai manzo Allah ya dora hannunsa a dantsan ali bin abi talib alaihi salam ya dau- ya daga shi wa kana amirul mu'minin alaihi salam منذ awwali ma sa'ada rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sh- a- wa shala aliyan عليه السلام حتى صارت رج- رجله مع ركب ركبه ركب ركبة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال ي- دا كان علي lokacin da an- manzo Allah yake magana din nan shi Ali bai kai ya- yana ya- ya- bai- ba- bai kai darajar shi a a- a- a- a- a matsayin ba sai wanzu wannan da ya dago shi ya gwama eh, kafafunsa da kafafun manzo Allah har ya zama gu- eh, gu- gu- gu- gwiwawun kafansa sun haɗu da gwiwawun manzo Allah sannan ya ɗaga hannunsa ya ce ma'ashirin nas hadha aliyun akhi wa wasiyi wa wa'i ilmi wa khalifati fi ummi fi ummati وعلى, وعلى تفسير كتاب الله عز وجل والداعي إليه والآمر بما يرضاه والمحارب لأعدائه والموالي على طاعته والناهي عن معصيته ya ku mutane wannan ya- yana riƙe da hannunsa wannan shine ali ɗan uwana wasiyina makiyayin ilimina khalifata a ummata ga kuma halifata a tafsirin littafin allah kuma mai kira ya zuwa ga Allah mai aiki da abin da Allah ya yarda da shi mai yaƙan maƙiya Allah mai mai- mai- mai- mai- mai- mai- mai kira ya zuwa ɗayan Allah mai hana saɓan Allah khalifatu rasulillah shine khalifan manzon Allah wa amirul mu'minin shine amirul mu'minin wal imamul hadi shugaba mai shiryarwa wa- wal- wa- wa qatilun nakithina wal qasitina wal mariqina bi amrillah wanda zai yaƙi zai yaƙi nakisina masu warware mubaya kenan ba sun bayan sun yi da qasidina amma al qasiduna fa kanu li jahannama hataba wal mariqina da masu ficewa daga addini wannan kilaya ga mutane uku gungun mutane uku da ali ya ya- ya yaƙa bayan manzo Allah aqul وما يبدل القول لدي بأمر ربي to kuma ina faɗi yanzu zan faɗi wata magana wato manzo Allah yake zan yanzu zan faɗi wata magana kuma ba wanda zai canza wannan magana da nake faɗi wannan daga umarnin ubangiji na ne a ƙulu ga abin da nake cewa Allahumma waliman walahu wa adiman adahu wal an man ankarahu wa ghadib ala man jahada haqqa ya Allah ka so wanda ya so shi kai gaba da- ka ƙi wanda ya ƙi shi ka la'anci wanda ya ya musanta mashi kai fushi da wanda ya musanta haƙƙinsa allahumma innaka anzalta alayya annal imamata ba'dili aliyin walika inda ah, tibyani dha- dhali- dhalika ونسبي إياه بما أكملت لعبادك من دينهم وأتممت عليهم بنعمتك ورضيت لهم الإسلام دينا فقلت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين يا الله كيني كسوكر على التافن كسوكر مني cewa shugabanci bayana ya zuwa Ali ne waliyinka Ba- ya- a yayin da na ga- na bayyana wannan kuma na nasabta shi bisa abin da ka cika addininka ga bayinka na addininsu ka ciko cika musu ni'imarka gare su ka yaje musu da musulunci a matsayin addini kuma ka ce wanda duk ya biɗi wani musulunci wan- wani addini ba musulunci ba ba za a karɓa masa ba a lahira yana cikin tababbu ma'anan wannan tun da manzo Allah ya gwama shi da shi wa man yabtaji ghayra al-islam wani islam yake nufi islam mai murayan ali wanda duk ya biɗi wani musulunci ba ba wa- ba walayan ali ba ba za a karɓa masa kuma a lahira yana cikin tabaku Allahumma inni ushiduka wa kafa bika shahidan anni qad ballagt Allah ina shaida maka kuma ka isa ka zama shaida kai ne shaida cewa na fa isar na isar ma'ashirin nas innama akmalallahu azza wa jalla dinakum bi imamatihi falamman lam ya'tamma bihi wa biman yaqumu maqamahu min wuldi min sulbihi ila yawmil qiyamati wal ardi alayhi wal ardi ala Allah azza wa jalla fa ulaika alladhina habitat amaluhum wa fin nari hum khalidun la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun ya ku mutane Allah ya kammala Allah azza wa jalla ya kammala addinin ku da wilayansa ne da imama ɗinsa ne da- da- da da shugabancinsa ne wanda duk bai shugabantu da shi ba wato ya bi shi a matsayin shugaba ba da kuma wanda za su tsaya a matsayinsa na 'ya'yana a tsatsansa ya zuwa ranar alƙiyama kuma ya- ya ya bijirewa Allah azza wa jalla akan wannan abin da ya umarni to wa'annan su ne waɗanda ayyukansu ya wargaje kuma su ne masu dawama a wuta ba za a sauƙaƙe musu azaba ba kuma ba za a saurara musu ba ba za a yafa cewa ƙarshen magana ayan alƙur'ani ne. habitat amaluhum wa fin narihum khalidun la yukhaffafu anhum al'adhab wa lahum yanzurun ma'ashiran nas hadha aliyun ansarakum li ansarukum li wa haqqukum bi wa aqrabukum ilayya wa azzukum alai Wan- ya ku mutane wannan ne fa ali wanda shi ya fi ku taimako na shi ya fi ku cancanta da ni shi ya fi ku kusanci da ni shi ya fi ku girman matsayi a wurina wallahu azza wa jalla wa ana anhu radiyan Allah da- Allah azza wa jalla da ni mun yarda da shi Wa- wa ma nazarat ayatu ridan illa fi ba wata aya ta yarda a alqur'ani ta ta face ta sauka dangane da shi wa ma khataba Allahu alladhina amanu illa bada'a bi Allah bai taɓa magana da waɗanda suka yi imani ba sai ya fara da shi wa ma nadarat ayatu madhim fil qur'ani illa fi wadu wata aya ta yabo alqur'ani bata sauka ba sai dangane da shi wala shahida Allahu bil jannati fi hal ata alal insani illa la kuma ba Allah bai shaida ga aljanna ga wani ba a cikin su- suran halate sai gare shi wala anzalaha fi fi suratin wala madaha bi- biha gairahu Ba- wala anzalaha fi siwahu wala madaha biha gairuhu kuma bai saukar da wannan sura ba halata kenan sai ga ga wani ba shi ali ba wato ta sauka dangane da ali ne. kuma bai yabi wani a cikin wannan surata halata alal insani ba sai sai ali ma'ashirin nas huwa nasiru dinillah wal mujadilu an rasulillah wa huwa taqiyun naqiyul hadil mahdi nabiyukum khairu nabi wa wasiyukum khairu wasi wa banuhu khairul awsiya ya ku mutane shine mai taimakon addinin Allah shine mai kare manzan Allah shine a- attaqi shine annaqi shine alhadil mahdi nabiyu anda- annabinku shine fiyayyen annabawa wasiyinku kuma shine fiyan wasiyai ma'ashirin nas ma'ashirin nas zurriyata kulli nabiyyin min sulbihi wa zurriyati min sulbi amiril mu'minin ali zuri'an kowane annabi ya ku mutane zuri'an kowane annabi daga tsatsonsa ne amma ni nawa zuri'an daga tsatson ali ne haka Allah ya ga dama ya abin shi ma'ashirin nas inna iblisa akhraja adama min aljannati bil hasad فلا تحسدوه فتهبط أعمالكم وتزل قدمك- قدامكم فإن آدم أخبط إلى الأرض بخطيئة واحدة وهو صفوة الله عز وجل وكيف بكم وأنتم أنتم ومنكم أعداء الله ya ku mutane iblis fa ya fitar da adam daga aljanna da hassada ne to kar ku yi ma ali hassada ya zama ayyukanku ya lalace kuma kafafu su goggoce domin adamu an saukar da shi ƙasa saboda kuskure ɗaya ne rak gashi shi zaɓaɓɓen allah ne azza wa jalla to yaya ga ku alhali ku ne fa ku kuma a cikinku akwai maƙiya allah ala wa innahu la yubghidu aliyan illa shaqi ku saurara ba mai kin ali sai dan wuta wala yuwali aliyan illa na- taqi ba wanda ke son ali sai dan aljanna taqi wato mai mai takawa shi wannan ce shaqi opposite din mu mutanen mu sukan shaqi shaqi da Hausa mara kunya kenan to shikenan mara kunya sai shaqi amma wannan shiƙencin ya wuce ma na duniya har da shiƙencin lahira idan idan aka zo ga wani aka je lahira aka sai aka ce ai wannan yana ma Allah shiƙenci ka san ina za shi to ba mai ƙin ali sai shaki dan wata kenan ba mai son ali sai na taƙi dan aljanna kenan wala yu'minu bihi illa mu'minun mukhlis ba mai imani da ali sai mai imani tsantsan imani wa fi aliyin wallahi nazarar suratul asr dangane da ali ne wallahi suratul asr ta soka innal insana inna lafi khusr illa alladhina amanu alladhina amanu nan ali ne بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأنني الذين آمنوا wa amiru salihati wa tawassub alin hadda hadda rantsuwar manzo Allah dangane da shi ta zo ma'ashiran nas qadishta qadistashhadtu Allah wa ballagtukum risalati wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin ya ku mutane na shaidawa Allah na isar muku da saƙona kuma ba abin da ya hau kan manzo sai isar da saƙo mabayani sai isarwa mabayani ma'ashiran nas ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun ku ji tsoron Allah yadda ya kamata a ji tsoron sakar ku mutu sai kuna musulmi ma'ashiran nas aminu billahi wa rasulihi wa nuri ladhi unzila ma'ahu min qabli an nadmisa wujuham fa naruddaha ala adbariha aw nad'anahum kama la'anna ashabas sabt wannan ba zai ɓoye ga mutane ba cewa duk ayoyin suna dangane dangane da dali kuma haka tukari wala ta mutun na illa wa antum muslimuna abin da yake nufi muslimuna akan wannan kun miƙa kun sallama akan abin da na faɗa kar ku mutu sai kuma masu sallamawa ma'ana ga wannan abin da aka zo nake gaya muku kuma ku yi imani da Allah da manzansa da hasken da aka saukar tare da shi waye hasken da aka saukar tare da shi shine tun kafin a shaki fiskoki a juyar da su ya zuwa ƙeya ko kuma a tsine musu kamar a yadda aka tsine ma'abuta asabat ma'ashirin nas annur min Allah azza wa jalla maslukun fiya thumma fi ali bin abi talib to ya ku mutane yanzu ga manzo Allah yana fassara wannan nuru da zai unzila ma'ahudin to hasken nan to yana biye yana ya bi ni ne sannan daga nan kuma zuwa ya bi ali ali bin abi thumma fi nasl minhu ila al-qa'im al-mahdi ajalla Allah faraja alladhi ya'khudhu bi haqqi Allah wa bi kulli haqqin huwa lana sannan kuma wannan hasiyan ya zarce a tsatson ali har ya zuwa qa'im al-mahdi ajalla Allah farajahu wanda shine zai karbi duk haƙƙin mu da adalci in yazo لأن الله عز وجل قد جعلنا حجة على المقصرين والعاند والمعاندين والمخالفين والخائنين والآثمين والظالمين من جميع العالمين domin Allah ya sa mu mu hujja ne akan duk masu takaitawa da masu taurin kai da masu sabawa da masu ha'inci da masu miyagun laifuffuka da azzalumai na dukkan talikai معاشر الناس أنذركم أني رسول الله قد خلت من قبلي الرسل أفإن مت أو قتلت انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الصابرين ألا وإن عليا هو الموصوف بالصبر والشكر ثم من بعده ولدي من صلبه يا كومتاني إنا مكو غرغدي ني منزان الله ني kafi na manzanni sun wuce to in na mutu ko aka kashe ni za ku koma inda kuke da to wanda duk ya koma inda yake da to bai cuci Allah da komi ba Allah zai sakanta ma masu dauri masu godiya da dauriya ku saurara Ali ne aka siffata da wannan dauriyan da godiyan sannan bayan shi ‘ya'yana daga tsakonsa wannan cikin abin da makaranta shekarun ji a tafsiri ya hana ce to shekarun jiya ne ce ko jiya ne eh shekarun jiya kenan ran laraba ana ke cewa to tuna nan ma mun fara gadir alhamdulillah ma ga tafsirin ma ya zo da gadir din ma'ashirin nas la tamunnu ala allahi islamakum فيسخط عليكم فيسخط عليكم ويصيبكم بعذاب من عنده إنه لبالمرصاد يا ku mutane kar ku yi wa Allah gorin musuluncinku sai ya fushi da ku kuma ya sa- ya sa- ya same ku da azaba daga wajensa kuma shi fa yana madataka- yana madakata kun san gorin ma- gorin ma, ah, Allah musulunci su manzo Al- Allah ya turo manzo sun yi imani da shi sun bi shi sun yi jihadi sun kak- sun kare shi da da jinainansu da dukiyoyinsu to kar kuma ya ce mutum ya ce to ainihin ne na taimaki annabi da ba don na taimake shi ba da ina yake mu ne muka karfafa shi ai to kaga waye magori Allah la tamunnu alayya islamakum walillahi walillahi wa yamunnu alaykum an hadakum in kuntum mu'minin to kar ku yi wa Allah gori musulunci ku ci ai muka taimaki annabi kakatuna ta goma shine Allah ya yi maka da ya nuna maka shari'a ta hanyar annabin baka isa ka yi ma annabi gori ba sai dai ka gode wa annabi ka gode wa Allah da ya shirya da kai ta hanyarsa ba kai gori ba in kai gori Allah kai ma gori ka ce ka gama inda ne maka kaza ba na bi addinin ka wani abu mai kamata ka ina so in yi da sauri kada in in in ɓata lokaci ina muku surutu lokaci kuli to ku sani Allah yana badakata duk wanda ya ma Allah gori wato ma'ana ya- ya- ya- ya ya ma manzon Allah gori to za su haɗu da Allah rannan sai Allah ya jera masa ni'imomin da ya masa sai ya ga cewa bai cince ya gode ba ya kamata ya ce ya gode sai ya zama sak- sanadiyan gorin da ya yi sai sai a kai shi gidan masu gori a gora shi da gorori ma'ashiran nas innahu sai kunu min ba'ari a immatan yad'una ila an-nari wa yawmal qiyamati la yunsarun mutun ya kiyaye huduban nan da kyau ya kiyaye huduban nan da kyau da wannan abin da ake faɗi Kun- ku ya ku mutane bayana za a samu ƴansu shugabanni a immatan yad'una ila an-nari wa yawmal qiyamati la yunsarun mutun ya kiyaye huduban nan da kyau ya kiyaye hudubar nan da kyau da wannan abin da ake faɗi Kun- ku ya ku mutane bayana za a sami waɗansu shugabanni suna kira ya zuwa ga wuta kuma ranar alkiyama ba za a taimake su sarahatan duk wanda ya fahimci wannan hudubar wane Allah ya ce abi bayansa am- abi asabara wane manzo Allah ya ce abi baya- bayansa yawa daga alifa sai wane abin da yake nufi daga ali sai a- sai a imma a sulbu ɗinsa la gair duk wani mai kira in ba a wannan layin ba ne a immatan yad'una ila nar ne gobe kiyama da mai bin da su da mai bin su ba mai taimakon wani faɗi ƙara abin da yake nufi kenan duk wani shugaba in ba ali ne ba ko halifofin ali nan goma sha ɗaya to a matan ya du'u ila nari ne wa yau mal kiyamati la yunsaru ma'ashiran nas inna allaha wa ana bari'an minhum ya kuma mutane kusa ne Allah da ni ba mu ba su to kaga idan Allah da- da- da manzansa ba su ba shugaba kai kuma ka bi shugaban ne kai kuma sai ka kama wa neran nan ma'ashirin nas innahum wa ansaruhum wa atba'uhum wa ashiya'uhum fi darakil asfali minan nar wa da bi'sa mathwal mutakabbirin ya ku mutane su wa'annan shugabannin da masu taimakonsu da mabiyansu da masu ƙarfafa musu gwiwa suna ƙuryan ƙarshe na wuta kuma tilmama kowaman masu girman kai ala wa'innahum sahifa ku saurara su wa'annan mutane su ne ma'abota sahifa fal yanzur ahadukum fi fi sahifati to kowannen ku ya duba mai ya rubuta a takardansa qala fadhhaban an ala nas illa shirzmatun minhum amru sahiba sai al'amarin sahiba ya tafi ga mutane da yawa ba su gane mai annabi yake faɗi ba amma su 'yan sahifa ɗin sun sani saboda haka mutum ya san me ya rubuta masu mai suka rubuta a sahifa ɗinsu wannan wasu mutane ne lokacin da suka fuskanci cewa manzo Allah zai tsaye da aliyan an je arafa da daddare ranar wuya da sai faɗa musu dare duhun dare na yi sai suka suna ilma ba jarabawa irin wannan saboda an jarabta yahudu da nasara da karɓan muhammadu rasulullah suka ƙiyarda an jarabta mushrikan larabawa da muhammadu rasulullah su ma suka ƙiyarda sai wasu wanda suka yarda kuma sai aka jarabta su da aliyun waliyullah ala inna adahum alladhina qala Allah azza wa jalla kullama ulqiya fiha fawjun sa'alhum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa qulna ma nazala Allah min shay'in in antum illa fi dalalin ku saurara maƙiyansu su ne wanda Allah azza wa jalla ya ba da labarin cewa duk lokacin da aka jefa wani gungu a wuta masu tsaron wuta ɗin za su rika ce masu mai gargaɗi bai zo muku bane su ce na'am ya zo mana sai muka karyata muka ce Allah bai saukar da komai dangane da wannan ba kar ku manta duk wannan maganar manzo Allah yana dan farashi da anin shanin wilaya yace ku kuna bata wato sun ce musu ai face fa ga wanda za a bi a ce ko kowa ma ba kowa bi ayyuhum ikata da ita da ita zuhurbal qawl gurura ألا إن أولياءهم الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير كسارة لما مسو ينسو ما بينسو سوني وأن الله سبحانه وتعالى سنة جنس ورم وبنجي جنس أبوي كما سقافر نغريسو دلادا بابا معاشر الناس شتان ما بين السعير والجنة عدونا من ذمه الله ولعنه وولينا من مداه الله أبا ya mutane ku taurara tsakanin wuta da aljanna da fa nisa shatana da wuta da aljanna wuri ɗaya ne ina faufau to ba yadda za a yi a ce masu aikin 'yan wuta sai su shiga aljanna ba zai yiwu ba ba kuma yadda za a yi masu aikin 'yan aljanna su shiga wuta saboda haka masoyinmu masoyinmu su ne ya fara gaba da aduwa na kai fara gaba maƙiyanmu su ne wanda Allah ya zarga ya la'anta masoyanmu su ne wanda Allah ya yaba ya so su ma'ashirin nas ala wa inni munzirun wa aliyun had inna ma anta munziru wali kulli qaumin had ku saurara jama'a ni fa mai gargadi ne mai shirewa shine ali ma'ashirin nas inni nabiyun wa aliyun wasi ya jama'a ni annabi ne ali kuma shine wasiyina ala inna khatamal a'immati minnal qa'imul mahdi ajalallahu farajahu ku saurara na ƙarshen mu cikamakin mu na, na jerin limamai shine alqa'im almahdi ajalallahu farajahu ala innahu zahiru ala din ku saurara shine zai bayyan zai nasara zahara shine bayyana zai shi ne addininsa zai tabbata darab ya ɗoru a kanku komi ko an ko an so ala wa innahul muntaqimu min adh-dhalimin adh-dhalimin ku saurara shine zai ɗauki fansa daga azzalumai ala innahu fatihul husuni wa hadimuha ku saurara shi wannan alqaimul mahdi shine mai buɗe birane shine mai rusa birane hisin shine katanga kamar daga an saba garuwa akan musu ganuwa zai zai buɗe wa'insu ma'ana kina zai nasara a kan birane zai kuma ribɗe birane ala innahu qatilu kulli qabilatin min ahli shirk shi ku saurara shine wanda zai yaki kowace kabila na ma'abuta shirka ala wa innahu almudriku bi kulli tha'rin li awliya illa ku saurara shine mai karban fansa na duk waliyan Allah duk wanda duk wanda duk tun daga tun bayan manzo Allah har ya zuwa bayyanansa duk wanda suka zalunci bayan Allah to shi zai dauka musu fansa wannan kuma ko da ko da ba ga maka ba in aka ya nuna ainihin akwai akwai riji'a don in aka ce za a ɗauki fansa akan ƴaƴansu ne suka ce to ai kakannin sun tafi to har kakannin ma yana da iko ya tada ƙasusuwansu a ɗanɗana musu kuɗa ala innahu nasiru lidinillah ku saurara shine mai taimakon addinin Allah ala innahu garrafu fi baharin amik shine mai nutsa a kogi mai zurfi ala innahu yasimu kulla zai fadrin bi fadrihi wa halin bi jahli shine wanda zai alamta kowane ma'abucin farala da fadaransa da kowane ma'abucin jahilci da jahilcinsa wato zai simaho zai musu zai zai fa agoshi wannan idan dan aljanna ne zai danna mashi sai dan sai kaga kawai tun yana nan aljanna ne in dan wuta ne sai ya dodana masa a goshinsa wato wannan a ce wannan mu'min wannan a manna mashi a ce kaulasan alubaki fara ala innahu khiratullahi wa muhtaru shine zababben Allah kuma dai wanda Allah ya zaba ala innahu warithu kulli ilmin wa muhitu bi kulli fahm shine magajin kowane ilimi wanda ya rutsa da kowane fahimta على إنه المخبر عن ربه عز وجل ونبه بأمر إيماني إيماني شيني مي بعد لاباري دقا الأمر Ubangijinsa Azza wa Jalla shi ne mai kuma ba mai tambihi da, umarnin imaninsa da al'amarin imaninsa ala innahu rashidu sadid shi ne shiryayye wanda ya daidai ya dace da gam da katar kenan ala innahu mufawwudu ilai shine aka fawwala ma al'amari wato an bashi dama abinda abinda yaso an fawwala masa al'amari ma'ana an delegated power yana iya ya ce kaza ko ya duk dai da yaso yi hadauna hadauna famunan aw amsik bi ghairi hisab ala innahu qad qad bashara bihi man salafa bayna yadai ku saurara wanda suka wuce shi sun ba da labarin zuwansa annaba duk sun ba da bayanan bayanan imam mahdi kuma duk ausiya duk sun gaya mana imam mahdi na manzo Allah ya ba da bayani wanda jefi jefi zaka ga a littattafan ama an samu amma kuma mu ke da cikakken bayani saboda mu muka ji daga wajen ali muka ji daga wajen hassan muka ji daga wajen hussein muka ji daga wajen 'ya'yan hussein har ya zuba baban almahdi al-qa'im saboda ka bayani shi san ka saka du'a daga an baya ala innahul baqi hujjatan hujjatun wala hujjata ba'da shine wanzajjen hujja ba hujja bayan sa wala haqqa illa ma'a ba gaskiya sai tare da shi wala nura illa inda ba haske sai a wajen sa ala innahu galiba la innahu la galiba lahu wala mansur alayhi saurara shi kan ba wanda zai fi ƙarfinsa ba wanda zai nasara a kansa nam za a yaƙe shi amma tabbas duk wanda ya ƙi almahadi sunansa rusashe ala wa innahu waliyullahi fi ardi wa hakamuhu fi khalqi wa aminuhu fi sirri wa fi sirri wa alaniyati ku saurara shine waliyin Allah a ƙasansa shine mai hukumci halittansa shine amintaccensa a ɓoye da bayyane ma'ashiran nas kad bayyantu lakum wa afhamtukum wa hadha aliyun yufhimukum ba'di ya ku mutane na bayyana muku na kuma fahimtar da ku to kuma ga ali nan bayana zai ci gaba da fahimtar da ku ala wa inni in dan qida'i khudbati ad'ukum ila musafahati ala bai'atihi wal iqrar bihi summa musafahatihi hi ba'di to ku saurara jama'a bayan na gama wannan hudu batawa zan kira ku ya zuwa yin masa mubaya'a da gwama hannu da shi da kuma yin furuci da biyayya gare shi da kuma ba da- da- sannan ba- um, ba- kuma da cewa bayana bayan kun man samun hannu mun yi hannu da ku akan haka nan kuma ku yi da shi akan shi za ku bi shi bayana ala wa inni qad baya'atullaha wa aliyun qad baya'ani to ku saurara ni nayi wa Allah mubaya'a kuma Ali ya man mubaya'a wa ana akhidhukum bil bai'ati lahu anillahi azza wa jalla ni kuma zan karbi mubaya'an ku gare shi da a madadin Allah ta'ala إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله وأكون قراءة عليه الله هكذا قراءة أما عليه ني على العربي إما إن أنا إن أنا قراءة سيكتشي عليه هدي أما إن كان كراتونك عليه ني بما- أما عليه هدي ني أكربت أنا كما القرآن أي وأنا أنا شيء مش كوي ك- ك- karatu da ya zo haka nan a bambara kwai sai a tafi a bam- a yadda ya zo ɗin kawai shi kenan wanda ya ci faman aufa bi ma ahada alaihi la fa sayutihi ajran azima wannan alqur'ani ne wato kenan eh, wanda duk ya- duk duk wanda suka yi muka muwaye ya kai wannan manzo suna wa Allah mubaya'a ne hannun Allah ne a birbishin hannunsu fi'ilan hannun waye a hannunsu na manzan Allah yawa subhana su- lokacin da suka suka yi muka mubaya'a sun yi wa Allah ne mubaya saboda haka hannun Allah ne a birbishin hannunsu da da manzan Allah ya dora hannunsa ya karbin bayansu ma'ana Allah ne ya karbin bayansu shine ma'ana la gairu ma'anan yadullahi din kenan hannun manzan Allah ne sai Allah ta'ala ya ce hannun Allah ma'ana ko wanda ya ma manzan Allah mubaya'a waye ma yawa hannun da ya ya ya gwama da na annabi a madadin wane ne a madadin Allah ne Yau. to sannan to kuma wanda ya warware mu- alkawari bayan ya ɗauka to ya warware ma kansa kuma wanda ya cika al- abin da ya- yawa Allah alkawari zai sami lada babba na'am duk za a zo a yi al- a- mubaya amma wasu za su cika wasu ba su cika ba ma'ashirin nas inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja aw tamara fala junaha alayhi an yatawaffa bihima ma'ashirin nas hajjul baita fama waradahu ahlul baiti illa istaganu wama takhallafu anhu illa ibtaq- illa ibtaqaru ma'ashirin nas ma wa ma wa ما وقف بالموقف مؤمن إلا غفر الله له ما سلف من ذنبه إلى وقته ذلك فإذا انقضت حج حج حجته استأنف عمله معاشر الناس الحج ko in sai na fassara muku wannan ina so in je ne zu zu zu zu ina so in in kammala ne saboda haka wannan yana maganan haji ne insha Allah معاشر الناس الحجاج معانون و- ونفقات مخلفة عليهم والله لا يضيع أجر المحسنين معاشر الناس حج البيت بكمال الدين وت- وت- وتفقه ولا تس ولا تنصرفوا عن المشاهد إلا وإقلاع معاشر الناس أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما أمركم الله عز وجل فإن طال عليكم الأمد فق- فقصرتم أو نسيتم فعلي وليكم ومبين لكم وال- وال- والذين سبه الله عز وجل لكم بعدي و- آه وم- ومن خلفه الله مني ومنه يخبركم بما تسألون عنه وينبئون لكم ويبينون لكم ما لا تعلمون ya ku mutane bayan manzo Allah ya magana kan su haji ya ce ku yi a haji da ga sunan ga sunan ga su yi magana haji na tsallake ne a gurguje sai kuma ya zo ya ce to ku tsaye da sallah kuma ku bada zakka kamar yadda Allah ya azza wa jalla ya umarce ku to in zamani ya yi tsawo in zamani ya muku tsawo zukatan ku suka zo suka bubushe ko kuka manta wani abu to ali aliyinku zai bayyana muku ai wanda shine Allah shi bayana shi zai muku bayani kun san ajib din a tarihi an ce wasu mutane sun tsaya suna kallon ali yana sallah suka shuru shi yadda kaga haka ne haka manzo Allah yake sallah irin a irin sallar manzo Allah yake to sarakai sun canza an fa an koma ana sallan sallan sarkin musulmi shine aka ga ali yana sallan annabi aka ce yadda ka gun har ya tuna mana da sallan annabi haka annabi yake so sallah irin na annabi ya zama jidali domin a wani wuri a wani lokaci ana neman duk ba alawaye da cewa in ka kawo alawaye za a ɗora a sikeli a baka nauyin kan na zinare wani ya ga wasu mutane ya fillo kan ya kawo aka ce aka san alaiwaya ne ya ce naga suna sallar irin na ali ne sallan ali sallan wani ne to an yi wannan ka kawo kan ba a ɗora a sikeli a baka nauyinsa na zinare ba tatsuniya ba ne ya uku ne saboda haka in kai sallah ali ana iya fille wayanka sai dai kai sallar sarkin musulmi to in zamani ya tsawo zukatan su ko su bubbushe to ali zai muku bayani to bayan nan halifofin allah wanda suke daga gare ni ne da kuma daga gare shi ‘ya'yana ne ta wajen sakin su kuma za su ba ku labarin abin da za ku tambaye su kuma za su bayyana muku sauran abin da ba ku sani ba kaga wannan manzo Allah ya gaya mana cewa halifa bayan halifa za su yi ta bayanin komai da komai sallah ne azumi ne zakka ne hajji ne sada zumunci ne menene menene hukumce hukumce da komai da komai duk za su za su za su bayyana su a imma za su bayyana komai ne aka tambaye su za su faɗa wa yubayyinu lakum ma la ta'lamu ka gani yukhbirunakum bima tasalun duk abin anhu duk abin ku tambaye su shi ba wani imami za a tambaye shi wani tambaya ce ban sani ba kowace tambaya zan ma amsa ta sannan kuma duk abin da duk zai za su gaya muku saboda su za ku tambaya wajen su za ku koyi addini ala wa innal halala wal harama aktharu min an uhsiyahuma wa u'arrifuhuma فأمر بالحلال وأنهى عن الحرام في مك في ها في مقام واحد yace ku saurara jama'a halal da haram suna da yawan da ba zan iya iyakance su ba in gaya muku an Allah ya umarce ku da kaza ya hana ku halal ne ya hana ku kaza haram ne a matsayi daya a wato kamar a wannan huduban da nake ba zan iya bayyana muku duk haram da halas ba فأمرت أن أخذ البيعة منكم والصفقة لكم بقبول ما جئت به عن الله عز وجل تو أن أمرتيني إن كربوا بايا أنكو da sa da gwama hannunku da karban abin da na zo da shi daga wajen Allah wajen da dangane fi aliyin amirul mu'mini dangane da ali amirul mu'mini wal aimati min ba'dihi da kuma limamai bayansa wato ba kawai mu bayan da za ku min ba gare shi bane har da kuma ƴaƴansa da za su biyo baya limaman da su ba alladhina hum minni wa minhu wanda za su zama daga gare ne kuma daga gare shi imaman fihim qa'ima limami ko da lokaci a cikin su tsayayye khatimuha almahdiyu ila yawmi yalqalla yalqalla alladhina ila yawmi yalqalla alladhina yaqdi bil haqq alladhi yaqdi bil haqq afwa shi limami bayan limami har ya zuwa mai cikamakin su wanda shi ne har ya zuwa lokacin da za a koma ga Allah shi wannan na cikamakin nasu shi ne wanda zai hukumci da gaskiya wato kenan yanzu zan ɗauki bayan ku akan cewa baya na ga wanda za ku bi bayan shi da limami bayan limami har ya zuwa ranar kiyama ala bi ma'asharin nasu wa kullu halalin dalaltukum alaihi wa kullu haramin nahaytukum anhu fa inni lam arji an zalika wa lam ubaddil yawa to ku saurara jama'a duk wani halal da na nuna muku da duk wani haram da na hana ku to ban yi ruju'i ba ban ce ne yanzu na koma na janye ba kuma ban canza ba yana duk abin da nace muku halas ne na halas har ranar kiyama duk abin da nace muku haram haram ne har ranar kiyama wannan manzo Allah ya sa abin da za a yi ne za a zo a ce eh sun ma faɗa suka ce eh haka yace amma daga baya kafin ya rasu ya canza haka suka faɗa ƙwarai kuwa suka ce aka ce waye ji manzo Allah ya faɗa haka suka ce duk mun ji duk cikan munan duk mun ji duk mun ji shi ya canza kuma sun sun faɗi wani abu da suka da wanda yake cewa shi dun suna cewa ƙaryar da aka fara ya wai a musulunci shine na ma'u auhab to kafin nan wani gwarzon su ya ce sai da na sami mutum da na mutane suna man gaddama sai da na sami mutum arba'in suka shaida da la ilaha illallah billahi ladhi la ilaha illallah manzo Allah ya canza wannan maganan kafin ya mutu kuma sun ji da kunnunsu sannan ansar sun ansar sun kiyarda sai da sai da aka sami dattawa ban san ko dattawa zan ci musu ba sanatoti arba'in kowanne ya ce billahi ladhi la ilaha illa huwa kafin annabi ya mutu ya canza ya ce yanzu kaza ne suka suka ce an suka ce muka yi tun da annabi ne ya kaba kuma ya canza ku kun ji suka ce wallahi tallahi billahi ladhi la ilaha illa mun ji to dan haka manzo Allah yake cewa to ban canza ba duk abin da nace halal ne yana nan halal fadin imamu Ja'far Sadiq halalun muhammadin halalun ila yawmil qiyamah wa haram muhammadin haramun haramun ila yawmil qiyamah ba wanda zai zo da halas ko haram firar rage ne na Allah an gama wala taqulu lima tasifu arsukum kadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun halal da haram firar rage ne na Allah shi kadai yake cewa wannan halas kuma ya sanar da manzon sa manzon sa kuma ya sanar halas an gama ila yawmil qiyama in baka sani ba tambayi wanda suka sani fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun to lam ba inni lam arji an zalika wa lam ubaddil ala fadhkuru zalika wa fadhuhu wa tawasaw bi to ku saurara jama'a ku kiyaye wannan abin da nake faɗi ku kiyaye shi fadhkur ku ambace shi ku kiyaye shi ku yi majunan ku wasiya da shi wala tubaddiluhu wala tugayyiruhu kar ku canza shi kar ku sake shi mai annabi ya faɗa abin da na ce muku na tashi akai har ya zuwa ban tashi akai ba akai na game da ubangiji duk wani wanda ya zo ce muku ba na canza daga baya to ƙarya yake ku kiyaye wannan ku tuna da shi ku kiyaye shi kuma ku yi ma junan ku wasiya wato ka rika cewa to manzo Allah fa bai canza halas din da yake kar wani ya zo ya ce maka daga baya annabi ya saki ko kuma wani ya zo ya ce maka ya zamanin annabi ne yake halas amma yanzu ya canza ya ce in aka yi la'akari da lokacin annabi kaga a lokacin ai an kaza kaza shi yasa kuma yanzu lokacin ya wuce to kar wani ya ga maka hannun ka yadda har ya zuwa ranar hurin ƙaho abinda wannan manzon ya zo da shi shine addini la gairu ba ragi ba ƙari a imma ba ƙarin addini suke ba bayyana addinin da annabi ya faɗa suke ba wani imam da ya zo da sabon abu zai gaya maka abinda manzo Allah ya faɗa ne shine kai baka sani bai gaya maka manzo Allah ya ce ka ko bai ce maka manzo Allah kaza kaza ce me kace me hukuncin kaza ce kaza ne yana ga isar maka daga manzo Allah ne dun ba ƙari a addini ba ƙari ba rage yace kai kun ga manzo Allah ke cewa ku kiyaye wannan fadhkuru zalika wahfazuhu wa tawasaw bi wala tubaddiluhu kar ku musanya shi wala tugayyiruhu kar ku sake shi yana nan yadda yake ala wa inni ujaddidul qawl ku saurara ina ina sabunta zace ala fa aqimus salata wa atuz zakata wa amru wa, wa amru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar ina jaddada muku wannan ku tsaye da sallah ku ba da zakka ku urmini da kyau ku hana mummuna ala wa inna ra'sal amri bil ma'ruf wa nahy anil munkari an tantahu ila qawli wa tuballighuhu man lam yahdhur to ku saurara babban amru bil ma'rufi da babban nahyi anil munkar shine ku ku tukuya zuwa abinda na faɗa din nan kuma ku isar ma wanda bai nan shine wannan shine babban amru bil ma'rufi da babban nahyi anil munkar wa ta'muruhu bi qabulihi anni ku murci don da za ku isar mashi ya karbi wannan daga gare ni magana ta ce watantahu an mukhalafati ku hane shi karfa ya saba wannan fa innahu amrun min Allah azza wa jalla wa minni wannan umarni ne daga wajen Allah da kuma da wajena wala amr wala amra bi ma'rufin wala hay an an munkarin illa ma imamin ma'sum ba umarni da mai ma'rufi ko hani ga munkari sai tare da imami ma'sum ma'ashiran nas alqur'anu yu'arrifukum anna al-a'immata min ba'dihi ولده وعرفتكم أنهم مني وأنا منه حيث يقول الله في كتابه وجعلها كلمة باقية في عقبه وقلت لن تذلوا ما إن تمسكتم بهما كسورة على جماعة القرآن ينا قامك شوى أئمة bayan shi shi alkenan to daga cikin tsatsan 'ya'yansa ne kuma ni ma na gaya muku haka nan domin su wa'ina imma din daga gare ni nake suke nima daga gare su nake inda alkur'ani ya gaya muku wannan inda ya ce waje alhafi kalimatan baƙiyatan fi aqibihi ya sanya ta kalma wanzajjiya a aqiba aqiba dama zura'an mutum ne wa qultu ni kuma gashi na gaya muku zan gaya muku wannan bayan alkur'ani ya ce muku ga yadda yake to ni kuma zan gaya muku to lan tadillu ba za ku taɓa ɓacewa ba ma in ta masaktun bihima matukan ko riƙe su su biyun nan alƙur'anin nan kenan da su iyalan gidan annabin alƙur'ani ya ce ku bi su su kuma za su nuna muku abin da ku yi to na jaddada muku ma'ashirin nas attaqawa attaqawa wa hadharul sa'a kama qala Allah azza wa jalla inna zalzalata sa'ati shay'un azim اذكروا الممات والمعاد والحساب والموازين والمحاسبة بين يدي رب العالمين والثواب والإقابة فمن جاء بالحسنة أثيب عليها ومن جاء بالسيئة فليس له في, الجن في, في الجنان نصيب متى ياكو متاني التقوى التقوى ما نكوي تقوى كوي تقوى ina ina ina ina ina muku wasu ciki da ai taqwa ai taqwa ku ku ku ji tsoron sa'a kamar yadda Allah azza wa jalla ya ce girgizan sa'a fa babban abu ne firgicin sa'a babban abu ne ku ji tsoron gamo da Allah ranar kiyama ku tuna mutuwa ku tuna ma'alƙauta ku tuna hisabi da ma'aunai da bincike a gaba ga Allah ubangijin talikai ku tuna lada da zunubi da ukuba wato a ba da lada da kuma yin ukuba wanda ya zo da kyakkyawa za a yi mashi za a ba shi lada a kai wanda ya zo da mummuna ba shi da wani rabo a aljanna don aina ake ba da rabon lada aljanna ne wanda ya zo da mummuna fa sai a saganta mashi a gidan aljanna ba zai yi ma'ashirin nas innahu aktharu min innakum aktharu min an tusabihuni bi kaffin wahid ya ku mutane kun fi ƙarfi yawanku ya fi ƙarfin in duka kawo hannuwanku mu gwama da haɗa tafi ɗaya domin idan mutane kamar adadi kamar biyar bakwai har goma suna iya jera hannuwansu manzo Allah ya ɗora kai halas ana yin sabaka haka nan ba kowa ne ba da hannunsa ba mutane su gwama hannuwansu su jejjera wannan hannun wannan hannun sai shi kuma manzo Allah ya ɗora nasa a sama ana ce mashi sabaka su wa'annan kan mutum bakwai kowa ya sa hannunsa manzo Allah ya dora ya karɓi mu bayan mutum nawa bakwai a lokaci guda to to tunda mutanen suna da yawa zai yi kowa ya kawo hannunsa su dubu saba'in zai yi mutum dubu saba'in su kowa ne miƙo hannunsa a gwam ai ba zai yi saboda haka sai ya ce wa qad amarani Allahu azza wa jalla an akhudha min alsinatikum mil iqrara bima aqattu li aliyin amirul mu'minin to yanzu Allah maimakon hada hannu ya umarce ni da in karbi abinda ne na dauka muku alƙawarin nan da baki da harshe abinda na kulla ma ali amirul mu'minin wani man ja'a ba'dahu min al'aima minni wa minhu da kuma wanda za su zo bayan shi na limamai wanda suke daga gare ni ne kuma daga gare shi kun ga bayan ga ba ga ali ne ba kawai hadda imma min ba'di ila alqa'imihim ala ma a'lamtukum anna dhurriyyati ala ma a'lamtukum anna dhurriyyati min sulbi kamar yadda na ga muku cewa zuri'ata daga tsotsonsa ne faqulu bi ajma'ikum to dukkan ku ku ce yanzu manzo Allah yana ce musu abin da su faɗa bayan bayan manzo Allah ya faɗa yanzu duk gaba ɗaya kowannen su zai haka kawai yana faɗi ya ce ga abin da za ku ce inna sami'ina inna sami'una mudi'una raduna munqaduna lima ballagta an rabbina wa rabbika fi amr imamina aliyin amirul mu'minina wa amri wuldihi min sulbihi min al'a'imma nubayi'uka ala dhalika biqulubina wa anfusina wa alsinatina wa aydina ala dhalika nahaya wa alayhi namut wa alayhi nub'ath wala wala nughayyir wala nubaddil wala nashukku wala najhadu wala nartabu wala narji'u an al-ahdi wala nanqudhu al-mithaq nuti'u Allah wa nuti'uka wa aliyan amiral mu'minina wala immatal ladina dhakartahum min dhurriyyatika min wuldihi ba'dahu al-hasan wal husayn kaza kaza to sai duk cikin su manzo Allah yana faɗa suna faɗa suka ce mu masu ji ne masu da'a ne masu yarda ne masu miƙa wuya ne bisa abin da ka isar mana daga wajen ubangijin mu ubangijinka al'amarin shugabanmu ali aliyin amirul mu'minina da al'amarin 'ya'yansa na tsatsonsa daga daga a'imma mun maka mu baya a kan hakanan da zukatanmu da rayukanmu da harsunanmu da hannuwanmu a kan hakanan za mu rayu a kan shi za mu mutu a kan shi za a tashe mu gobe kiyama ba za mu canza ba ba ma za mu musanya ba ba mu shakka ba ma musun ba kuma mu kokanto kuma ba za mu koma ga barin alkawarin da muka yin nan ba ba kuma za mu warware alkawari ba mun bi Allah mun bi ka mun bi Ali Amirul Mu'minin da limaman da ka ambata daga zu'ansa bayansa Hassan da Husaini da 'ya'yan Husaini ɗaya bayan ɗaya kowannensu ya faɗa ka koras ana an shi inna sami on inna sami muɗe'on muɗe'on mun ƙado mun ƙado annabi yana faɗa duk suna faɗa fal ahdu wal mithaq lahum ma'khudhun minna ci gaba ne wannan yana nufin an jera limaman goma sha biyu kenan Umar da Ali da Hassan da Hussein da ƴaƴansa tara don manzo Allah ya faɗi sunan nake duk suka jera da wani da Hassan da Husaini da ƴaƴan Husaini da Ali bin Hussein Zain al-Abidin Muhammad bin Ali Bakir al-Nabiyin gashi ne dun har ya zuwa Qa'imul Mahdi duk suka jera sannan suka ce fal ahadu wal mithaq lahum ma'khudhun minna min qulubina wa anfusina wa alsanatina wa dhama'irina wa musafaqati aidina man adrakaha biyadihi wa illa to shikenan to sai ce to mun ɗau suka ce mun ɗauki alƙawari da ahad da misa gudu mana ce mashi alƙawari da hausa amma alƙawari da ƙullinsa gare su su wa'ina imma wanda ka karɓa da gare mu daga zukatanmu da rayukanmu da harsunanmu da abin da muka ɓoye a zuciyarmu da kuma gwama hannunmu man adraka bi yadihi wa illa faqad aqarra bi lisani wanda ya iya mika hannunsa in baka ba ya furuci da hannunsa wala yanbaghi bi wala wala yabghi bi dhalika badalan wala yara lahu min anfusina anhu hiwalan abada kuma wanda wanda wanda wanda wanda bai wanda bai ya mika hannunsa da kuma wanda ya furuci da baki kun ba za mu ba za mu musanya ba kuma Allah ba zai ga canji daga wajen mu ba har abada muna na akan haka nahnu nu'addi dhalika anka kuma mun dauka maka alƙawari ya kai wannan manzo zamu isar da wannan sako a madadinka duk wanda muka ga zamu ce manzo Allah fa ga abin da yi kunji kunji kunji ma addani wal qasi na kusa da na nesa min auladina wa ahalina na ƴaƴanmu da iyalan gidanmu nushidullah bi zalika mun kafawa Allah shaida akan hakan wa kafa billahi shaida Allah kuma ya isa ya zama shaida wa anta alaina bihi shahid kai ma shaida ne duk suka faɗi to shi kenan fa man nakatha fa inna ma yankufu ala nafsi ma'ashirin nas ma taqulun fa inna allaha ya'lamu kullu sautin wa khafiyat kullu nafs ya ku mutane ne me kuke cewa ne wato ba sun faɗa da bakunan su ba kowa ya faɗa to Allah fa ba wani sautin da ya ɓoye masa fa manita da fa li nafsi wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha ومن بايع فإن وإن ومن بايع فإنما يبايع الله يد الله فوق أيديهم to ya ku mutane wanda fa ya shirya ga don kansa wanda kuma ya bace kansa ya batar wanda ya mubaya din nan Allah fa ya mubaya Allah ne hannun Allah ne ke hannun hannunsu ma'asharin nas fattaqullaha wa, wa bai'u aliyan amiral mu'minina wal hasana wal husaina wal a'immata kalimatan tsayibatan baqiya yuhlikullahu man gadara wa yarhamu man wafa faman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsi wa man afa bima ahada alayhi Allah ko da alayhi Allah duk ɗaya ne fa sayu'tihi ajran azima ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku yi mubaya'a ga Ali amirul mu'minin da Hassan da Husaini da limamai kalma tsayiba wanzajjiya Allah zai halaka wanda duk ya yaudara zai tausaya ma wanda ya cika kuma duk wanda ya warware alƙawari wannan alƙurani ne ya warware ma kansa wanda kuma ya cika Allah zai ba ya cika Allah alƙawarin da ya masa Allah zai ba shi lada babba ma'asharun nas qulu allazi qultu lakum wa sallimu ala aliyin bi imratil mu'minin ya ce ya ku mutane ku faɗi abin da na ce muku ko kuma ku sallama ma ali shugabancin muminai wa ƙulu duk cikanku ku ce sami'ina wa ata'ana gufranaka rabbana wa ilaikal masir duk faɗa kan wa ƙulu alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah wannan mu ma muna iya faɗa insha Allah سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله mun gode ma Allah da ya sa mun samu wannan shirya Allah kuma ya tabbatar da mu akai ya sa mu mu rayu akai mu mutu akai ya tashe mu akai ya kiyaye ya kiyaye sai mu kuma bin wanda suka canza Allah ya fidda soyayya ko ko dan kwarza ne ga waɗanda suka saba wannan daga zukatanmu Allah ka jefa mana ƙin wanda suka saba wannan mugun ƙi har ya zuwa ranar alƙyama ba mu ƙaunansu ba mu ba su kamar yadda Allah ya da manzansa ba su kuma ba mu ba su abadan sarmadan har abada kuma Allah ya isa abubuwan da suka yi mana ba mu yafe mana kai Allah ma ya tsitsine musu ma'ashirar nas inna fada'ila ali ibn abi talibin inda Allah azza wa jalla qad anzalaha fi fil qur'an aktharu min an an uhsiha fi maqamin wahid ya ku mutane falalolin ali bin abi talibin a wajen Allah azza wa jalla wanda Allah ya saukar a cikin alqur'ani sun fi karfin in bayyana su a matsayi guda faman faman amba faman amba'akum bima biha wa arrafaha fasaddiqu wanda duk ya baku labarin fadalan ali ya gaya muku ga inda aka samu ku kazgata shi ya ya ishe ka cewa duk wata alqur'ani a duk wani aya alqur'ani da aka yabi mumini shi aka yaba duk inda kaji an zargi wani an zargi makiyansu ma'ashirin nas man yuti Allah wa rasulahu wa aliyan wa al'aimatul ladina dhakartum faqad fadha fawzan azima Allahumma ja'alna minhum ya ku mutane wanda ya da'a ga Allah da manzansa da Ali da a'imma wanda na ambata muku to ya rabauta babban rabo ma'ashirin nas as-sabiquna ila mubayatihi wa muwalatihi wa taslimi alaihi bi imratil mu'minina ulaika humul faizuna fi jannatin na'im ya ku mutane masu masu rigaye ya zuwa mubaya'ansa da daukan wulayansa da sallama masa da shugabancin mu'minai su ne waɗan masu samun babban rabo a gidajen aljanna ni'ima ma'ashirin nasu ƙulu ma yardallahu bihi ankum min alƙawli fa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an falan yadhurra Allah shay'a ya ku mutane ku faɗi abin da Allah zai yarje da shi da zai yarje muku shi nazance in ko kuka kafirce da ku da duk wanda ke doron ƙasa to ba za ku cuci Allah da komai ba wannan abin da Allah ya shirya ki haka ya so haka ya abinsa ranka bai so ba shikenan ba za ka cuci Allah da komai ba haka Allah ya shirya abin shi haka ya ce halas naka sallamawa in kuma baka sallama baka cuci kowa ba illa iyaka kuma in duk duniya za su ce ba su yarda da wannan magana ba ba za su cuci Allah da komai ba in duk duniya duk musulmin duniya masu cewa la ilaha illallah suka ce ƙarya ne manzo Allah bai bai nasabta ali wannan huduban ƙarya akai to ba su ci Allah da komai ba kansu suka cuta اللهم اغفر للمؤمنين واغضب على الكافرين والحمد لله رب العالمين in sha Allah ina fata wani bai ɗauki wannan guda biyu ba in ya ɗauki guda biyu ya ba wani kuma duk wanda ya samu ya tafi da shi gida ba ya aje ba ba ya aje ba a saurara ba ya je ya hankaɗa wani wuri ya aje ba ya zama mai saddu an sabilillah ya sanar da wasu wanda ba su sani ba wannan wasiyar manzan Allah ne ila yau qiyamah to shikenan abinda nasihan da zamu mutum ba mu yadda wani ya ɗauki biyu ba in kana nan ka ɗauki ɗaya kawai an fahimta ai idan wani bai samu ba in ya zo fita akwai buhu ɗaya yana nan akwai ƙarin buhu ɗaya ne ko buhu biyu akwai buhu biyu insha Allah wal azim wanda bai samu ba kawai kar mutum ya yaudara an yi maganar yaudara fa ana kuma a isar ma a isar ma wanda bai sami sakon ba akwai buhu a aje ɗaya ta wajen sistoci ɗaya ta wajen burazozi wanda bai samu ba sai ya ɗauka za mu gazgata mutum in ya yi ƙarya in ya ce ban samu ba alhali ya samu za mu gazgata shi amma shi kuma da ya san abin da ya yi
akwai mutane a waje ko an ba na waje an kai waje to sai a fita da shi can amma mutum zai fita ne za a bashi ba yanzu ba za a tara bibi ne za mu fita insha an sha Allah dama target din mai zama mun tashi karfe tara da rabi gashi yanzu goma saura saboda haka a gurguje yanzu ba wani dogon magana illa ya ka mai addu'a mu tashi akwai ma- a saurara a saurara naji an ba da littafi ai mana shiru kuma insha Allah don Allah ya shiru a baya mun rika tunatar da al'umma cewa wannan abu da aka yi an yi shi ne a gaban mutane bai ɓoye ma mutane ba yadda za a yi a ce mutum akwai mutum dubu saba'in a wuri a ce abu ya ɓoya an sani sarai shi yasa ma dul- duk karatun da ake yi duk bai ɓoye mutane ba su sun sani sai dai lokacin da aka canza da yawa sun ji tsoro domin wasu ba su so haka nan ba a nan take bayan wannan duk sun miƙa wuya wa- wa- wannan yana nan a rubuce oyo Allah musamman wajen sosai nan ba za ku yi mana shiru ba ne musamman wajen wajen- ma- ba- a dai- bayan wannan mubaya'a sun yi har an aka ce an yi mubaya'an a ruwaya tun bayan az- ab- tun kafin azur aka nasabta ali sa'a guda kafin kafin azuhur sai aka yi sallan azuhur aka aka ci- aka aka yi mubaya'a aka yi la'asar aka yi mubaya aka yi magarba aka yi isha aka ci gaba da mubaya'a har gari ya waye mutane baya ga wannan sun zo sun rika miƙa hannuwansu bayan sun miƙa su suna miƙa ma Ali manzo Allah yana cewa to wanda fa ya warware ya warware makansa wanda ya fa warware yana warware makansa yau ma wanda ya warware ya warware makansa kowane ya zo yana miƙa ma Ali hannu har kowannensu sai da ya yi mubaya'a sannan kuma mata su ma suka yi mubaya'a da- da Ali ta hanyar sanya ruwa ya dangwala hannu duk su kowa ta je dangwala hannunta a cikin ruwan kuma sai da Fatima da Zahara ta zama shaida tun da ba a ganin tsakaninsu da shamaki wajen matan ta ga kowa ta zo ta ga wance ta zo wance ma ta zo kowace ta ma ta zo ta ta zo ita kuma sai da Zahara ta wakilci manzo manzo Allah to aka gama domin baya a a wani ruwa aka ce da aka zo sallan subahi sai aka ce abu zarar gifari ya kira sallah sai ya ce ashadu anna aliyan waliyullah bayan shahadataini bayan shahadataini bayan ashadu anna muhammadur rasulullah sai ya ce ashadu anna aliyan waliyullah sai kuma suka ɓata rai kaji kaji kaji abu zar ya ƙara wani abu a kiran sallah ko ya ce tun jiya mai muke yi manzo Allah sai aka ga yana murmushi ya ce to tun jiya mai muke yi ba walayan ali bane to da yake da yake mutane akwai wanda ba su so ba akwai wasu mutane da suka koma tentinsu suka yi shiru suka shiga maganganu suka ce to da dai allah yana saukar da aya manzo allah ya faɗa yana mashi wahayi yana faɗa amma yau kuma ba wahayi ne ba kuma yau kuma bana wannan kuma yau kuma son rai ne sai wani ya ce ba ba son rai ba ne hauka ne baka ga lokacin da ya ha- daga dan hannun dan uwansa baka ga idansa yana warwar ba sai ɗaya ya ce ko ya zama son rai ko ya zama hauka wannan abin da ya kulla ba zai taɓa yiwa ba har abada sai wani bawan allah ashe yana jin su sai ya leƙa suka ce wane yana na a littafi wane kaji mu ne ya ce na ji suka ce don allah karka gaya ma annabi ya ce wallahi sai na gaya masa suka dunga magiya kare ga mace wallahi yadda na jin nan sai na ga ma annabi gudun ka fara can suka ce je ka faɗa masa ai mu dattawa ne kun ba zai ɗauki maganan ka ya bar namu ba za mu zo mu rantse masa da wallahi tallahi ya koje ga manzo Allah aka kira suka ce wallahi tallahi billahi allazi basu faɗa ba shi aya ta sauka ya halifuna billahi ma ƙalu wala ƙalu kalimatul kufri wa kafaru ba'da imanihim dangane da su ta sauka kuma har wallahi wani mutum duk sunan suna nan ya ce ya ga wani damo zai wuce sai ya ce dama wannan damon ne manzo Allah ya nasabta a matsayin jagoranmu bayan shi maimakon Ali sai aka sai wani ya ji sai ya gaya manzo Allah ya ce wani ya ce wai dama da wannan ne ce manzo Allah ya ce Allahu akbar yanzu na gane abin da na gani ranan ranan da aka Isra'ila ne an nuna mani jam'u na zuwa kowa yana wucewa da jama'ansa sai na sha mamaki kowa yana zuwa da shugabansu sai na ga wasu suna bin da mu a yau ne na gane to sannan kuma bayan nan wannan sananne ne a littattafansu duk suna da shi akwai wanda suka yi bahin bahin bahin laka ya abal hasan har wani ya ce bahin bahin laka ya abal hasan asbahta maulaya to ka san babban mutum ne wa maulaya kullu mu'minin wa mu'minatin ba'da rasulillah ya taya shi murna ya ce ya ce congratulations amirul mu'minin ka zama shugabana kuma shugaban kowane mumini da mu'mina wani abu maki wasu sukan kafa hujja da wani ce to kun gani ba wani abu da tsakanin to amma kuma lalle sun zo daga bayan wannan manzo Allah ya sake nana ta magana a Madina ya zana ta magana ya nana ta magana ba ɗaya ba biyu wannan abu sau tabbataccen abu ne ba yadda za a iya ɓuya wani, wani malami sunni ya rubuta littafi ya kawo ruwayan nan ta hanya sahabi 125 alhali a wurin in sun ce in ruwaya ya zo daga sahabi uku ya zama mutawatir to duk a hadisan da ake da shi a hadisan da manzo Allah yi ba wanda ake da tawatur irin wannan al'amarin gadir shi fi kowanne tawatur kowanne ya rawaito man kuntu maulahu fa hadha alayhi hatta dan taimiya sai da ya ce man kuntu maulahu fa hadha alayhi maulahu gaskiya ne ya inganta sai ya ce amma amma Allahumma wali man walahu adaman da wai wannan ba gaskiya bane to hatta dan mai dan taimiya sai da ya ce haka to kowannan ɗan taimiya in ka yarda da wannan an gama gobe kiyama ya zama hujja kanka haka kuma bai duk mabiya taimiyanci tun da neman kuntu maulahu fa hadha ali maulahu ya wadata an gama kuma duk fasaran da zaka yi masa zai zama hujja ka ce so ne wai ana wai annabi wai yana lallashin ali ne wai an masa wata bakar magana ne wai da ya je yaman din nan ya karɓo zakka ne kuma ya je da awa ne ba ya je da awa ne wai ya je karɓo zakka ne wai sai aka gan shi ya ɗauki rigan zakkan ya sa wai sai mutane suka zunɗe ishi sai hankalin shi ya tashi to shine annabi ya sa aka yi dandam ke son shi to aliman nan yana son shi wai so ne wannan wilaya ko zuhur farƙaulu gurura in kana da hankali kuma ma mutanen nan sun zawo ƙarshe suka ce shi manzan Allah ma ya zartu sun faɗa to kuma in shi annabin ka ne ka yarda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka yarda da alqur'ani manzo Allah Allah ya wanke shi Allah ya wanke shi yace wa innaka la ala khuluqin azim yace wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha saboda ka duk zancen manzo Allah zance ne daga Allah an gaba yanzu ya rage ma mutum bagana ce isarwa take kan manzo ya kuma isar ya zo maka shi ma an fita haƙƙinka kamar yadda nake faɗi je nake cewa na san muna tsakanin tsoro biyu na san lokacin da farkon karanta wannan abin nan wasu sun ɗauke suka yi wani kasa wai suka ce wai tatsuniyan gadir sai su sa ɗan ƙir sai su yanke sai su surutu sai su sa ƙir sai su yanke su surutu to dan me ba za ku bar huɗuban ba gaba ɗaya a jita an gama in huɗuban nan ta je gare ka kai karanta ko ka ce haka ne ko ka ce ba haka ba ne ruwanka mu mun fita mun fita akwai kiyama ba za ka ce ba za mu gaya maka ba sai mu ce mun gaya maka ci bai sa ku gaggaya mu mun gaggaya maka ba ku ce gaggaggaya mu mun gaggaya maka gode ma Allah ta'ala da ya samu cikin mutamassikina bi wilayati aliyin amirul mu'minin muna fata Allah ya raya mu akai ya ɗauki ranmu akai ya kuma tashe mu akai ya sa mu a cikin zumuran ali ali manzon Allah da ali da kuma Hassan da Hussein da ƴaƴan Hussein ya sa mu a cikin mataimaka alqa'imul mahdi ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا متقين منها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انا روقك يا رب كما ميتا منا ka nuna mai mata na shekaru masu zuwa cikin koshin lafiya da yalwan arziki allah sarki duk abin da zai zo ya